أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka masu sauraronmu yau tara ga watan goma na shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da kawo kashi na tara na sababbin makamai ko sababbin dabarori na yaƙi da sabbin cutoci na wannan zamani da kuma cutoci waɗanda gashi an san su amma kuma sun bijirewa magani abinda za mu yi magana a kansa shine yau abin da ya shafi lafiya wato abubuwan da ya kasance na cutoci ne ga su amma da damansu in an je asibiti za su ce wannan ba namu ba ne sai a koma gida a yi na gargajiya waɗansu kuma cutocin su rika ganin kamar nasu ɗin ne amma kuma a yi ta yin maganin a yi ta yin maganin amma sam ba sa jin maganin waɗansu kuma mutanen zai kasance gashi cutocin ba na asibitin ba ne amma kuma sun dage sai dai asibitin za su je saboda haka su ba su yi wancan ba kuma na asibitin shi kuma bai warkar da su ba tunda kowanne kuskure ne ba na asibiti ba ne amma suna zuwa asibiti ga kuma magungunan da za su iya yi watakila na gida wanda ika mewa abu ne mai sauƙi kuma ba su yi ba su ta zama a hakan nan cikin rashin kwanciyar hankali to kafin mu shiga cikin irin waɗannan cutoci masu ban mamaki wanda mutane ba za su taɓa tsammanin cewa irin haka yana faruwa ko zai faru ma a duniya sansan amma gashi yana faruwa ni ina gani mutanen suna zuwa da irin waɗannan cutocin masu abin ta'ajibi kuma haka suke faruwa gashi kuru-kuru ana gani amma kuma saboda su mutane ba su saba da irin wannan ba in masu magani ne ba su saba da irin wannan ba saboda haka sai dai kawai a ƙuri ido a daga ganin wani abu ne daban makusanta su riga ganin cewa kaman da gangan ne su kuma waɗanda suke fama da irin waɗannan cutocin sun san ba da gangan ba ne da haka har yanzu wata cutar ake ƙara musu ga abu suna jinsa suna ganinsa yana faruwa a jikinsu mai yiwa motsi ne mai yiwa gani suke da idansu mai yiwa taɓa su ake yi mai yiwa waɗansu abubuwa suke zubowa daga jikinsu ga su suna gani amma kuma a gida an ƙaryata su an ce ba haka ba ne saboda haka an ƙara ƙara musu wacce cutar kenan kuma sannan mutanen gida ɗin babu wani abu da za su taɓuka wajen ganin cewa an samu waraka tunda ba su yarda da abin da yake faruwa ba su kuma irin wayannan cutocin to shi kansa mai cutar ma shi kansa bai san shi kowane ne ba shi kansa ba zai iya taɓukawa kansa komai wanda zai amfani shi ballantana har ya yi tunanin ya tafi wajen magani kuma da zai je wajen maganin wanda ya kasance sadidan ne shine miwa kuma makusantansa ba su taimaka masa ba shi kuma ba shi da wani abu da zai yi sai dai ta zama haka ma kafin sannan a gane cewar abubuwan nan guda biyun nan da muke ta nanatawa guda biyu musamman lalata rayuwa ga baki ɗaya larurar salihai guda biyun nan su ne suke da alamu symptoms symptoms ko kuma a arad guda hudu kowane ɗaya abubuwan da suke ƙarƙashinsa sai a yi wata da watanni ana yin bayani saboda idan ka samu mutane ɗari da larurar salihai za ka samu kuma kowanne bayan sun yi tarayya a wannan symptom guda ɗaya kuma za ka samu kuma kowanne kuma shi kuma akwai irin nasa daban wanda baka taba gani ba baka taba ji ba abubuwan nan guda hudu ne abin da ya shafi hanyar neman arziki neman abinci aiki ne sana'a ce karatu ne duk wani abu wanda zai kasance a ƙarshe kuɗi zai zama ko a ƙarshe promotion zai zama ko a ƙarshe cigaba zai zama ko a ƙarshe zai kasance farin ciki ko a ƙarshe zai zama ɗaukaka sam-sam ba zai yiwu ba ba wai kuma a'a ba a cancanta a same su ba duk an cancanta kila ma an fi ƙarfin cancantar waɗansu abubuwa ɗin amma a neme su ba za a same su ba ilimi suke bukata an yi wannan ilimin amma ba za su samu ba jari ake bukata ga jari din amma kuma sam jarin ya zo ya kare ba abin da aka samu na karuwa hanya ake bukata ga hanyar an samu ko dai mutum ya kibin wannan hanya ɗin a yi a yi da shi ga hanyar amma kuma ba zai bi wannan hanyar ba ko kuma ya kasance ya yi karatu wanda ya kasance mai daraja sosai irin wanda ake bukata ana gamawa aiki mutum za a bashi kamar irin na likita mutum ya yi karatun likita ɗin gashi ya gama duk wahalar karatun nan ga ofa an bashi ya zo ya kama aiki amma sam ya kasa zuwa ko rana ɗaya duk juyin da za a yi da shi ba zai je ba sai son zama kawai a gida da yin waɗansu abubuwa waɗanda ba za su kare shi ba sam-sam ƙila danne-dannen waya ne ƙila yawan waya da waɗansu mutane haka dai abu ya zo duk ya shiri ce ga abin da yake da amfani amma ba zai je ba ko mutum ya kasance an bashi ofa din an ce an bashi babal da baka amma kuma a bashi a rubuce a yi ta jira shekara da shekaru ko kuma ya kasance an yi jarrabawa ta wannan aiki din ya ci wannan jarrabawa din an ce za a kira shi interview a yi ta zama kwana ɗaya kwana biyu wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu sam kuma idan ya yi following up a ce eh ana sani shi bai tafi wani neman wani aikin ba wani aikin bai zo masa ba kuma wannan ɗin da ya ci jarrabawar wanda kafin ya ci wannan jarrabawa ta wannan samun aiki ya yi attempt ƙoƙarin neman aiki ɗin in an ce ya kai sau goma sau ashirin a gurare daban-daban daban-daban daban ko fiye da haka ya yi amma kuma gashi ɗin yanzu ya samu amma kuma a kira ko kuma ɗin a ba shi ofa ɗin amma kuma station ofis ɗin da za a kira shi ko ma'aikatar da za a ce je fara aikin ɗin abin ya gagara ya yi ta bi ga takardar aikin an bashi a hannunsa amma ya tabi haka abin yake a ɓangaren ma saye da sayarwa a ɓangaren business mutum zai kasance kila waɗansu mutane ma su taru su ba shi wani jari su ce ya tafi wata ƙasa in an je can ɗin ana juyawa dandanan ana samun ƙaruwa irin su dubai ɗin nan irin su saudiya ɗin nan irin su china ɗin nan irin su turkiya a tura shi can kuɗin jama'a ne a hannu amma ya je can ɗin ya sam sam in ban da kwanciya da zama a gida baya son in ban da tunanin ma kawai ya dawo gida ba abin da yake kuma ya dawo gida kudin an taba su ba lalle ne kuma ya dawo da su kila daman akwai waɗansu basussuka waɗanda ake binsa wanda idan ya je can ɗin ya samo zai zo ya warware wannan basussukan kuma har yanzu zai samu ta rara ta jari da zai ja ci gaba da business ɗinsa ci gaba da harkarsa ta kasuwanci ta juyawa ko mutum ya kasance ya iya abu gashi ya ƙware ko sana'a ce ta hannu ko wata fasaha ce zai zo amma duk sanda ya yi shi sai an ce abin bai yi ba ko kuma a bashi aiki ɗin wanda idan ya kasance ya gama kuɗi ne tsububu miliyoyi ya zo ya gama ɗin amma kuma a hana shi ko sai an yi alkawari cewa ga abin da za a baka in an gama wannan hulɗa an fara wannan hulɗa ƙila an yi watanni ana yi ƙila sai ya rage kamar sati ɗaya za a cika masa wannan alkawarin na bashi wa'annan makodan kudin kawai sai a yi waya ce shi an fitar da shi daga ciki baya ciki na ga wanda aka yi mar haka din zai damu sai ce kai ai Allah ne yake yin komai sai ya koma ga Allah subhanahu wataala sai yayi alwala sai yayi nafila raka'a biyu ya roki Allah subhanahu wataala in gabansa ne Allah ya bayar in ba gabansa mai hikima kuma sai gashi an sake yiwa waya din an ce to shi yanki kenan kana ciki yanzu wannan ya samu damar yin alwala ya samu damar yin sallah ya samu damar roƙon Allah subhanahu wataala masu irin wannan halin nawa ne suke da wannan damar samsam waɗansu sallar ma za su yi kwana da kwanaki ba sa yi suna so su yi amma sun kasa yi ko da raka'a ɗaya akwai wanda yana so ya sallah din in mun zo magana sha'anin addini yana so ya sallah ɗin amma sai ya yi kwana uku ya kasa ya raka a ɗaya ya zo ya hau kan sajjada zai yi sallah ɗin amma sai ya awa biyar a kan abin sallah ɗin ya kasa tashi ya sallah ko yana tsaye ya kasa ci gaba da sallah ko kuma a'a wani abin mamaki fa ka ga mutum cewar yana so zai yi tsarki kawai in gida ne irin mai rijiyar nan sai ya jawo guga arba'in hamsin duk ruwan da ya jawo wai sai ya ga akwai najasa a ciki ba zai tsarki ba ya zubar ya sake ɗebo wani wani wanke kayansa ba zai yi ko riga ce da wando ko zani ne da mayafi ya wanke amma tun karfe takwas ɗin safe zai fara yin wannan wankin har magarba to duk sanda ya wanke ya shanya da wani ya zo ya bi ta gurin wai sai ɗauka ya sawa wannan tufan nasa najasa sai ya sake ɗaukowa ya sake wankewa wani zai iya lalata duro guda yana ƙoƙarin yin alawala amma ya kasance alwalar shi a ganinsa ba ta yiwu ba so duk sanda ya ebo ruwan ko ya ga ruwan shi kansa ba shi da tsafta ko wani idan ya zo ya wuce ta gurin wucewa fa wani ya zo ya wuce ko uwarsa ce ko ubansa ne ko wansa ne ko kaninsa in ya zo ya wuce ta gurin sai ya dauka ruwan ya lalace wannan mutum da ya zo ya wuce ba shi da tsafta kowa a duniya ba shi da tsafta in ban da shi irin waɗannan za ga cewa sun wuni suna ta gogewa ɗaki suna ta gogewa tsakar gida wai saboda mutane sun bi duk sun sassaka wato najasa irin wa'annan idan sun tayi za su yi sallah ba za su iya yin sallar ba saboda suna ganin cewa din najasa ce a gida sai sai sun goge su wuni suna yi da za a hana su ba za su hannu ba ubansu ya hana ba za su hannu ba uwarsu ta hana su ba za su hannu ba gaba ta shiga tsakaninsu da iyayensu su ji a duniyar ma ba sa son iyayen nasu ba su yi musu biyayya tunda sun hana su sun ƙi hannuwa sallah ba sa yi su da ganin to tunda ba sa bin iyaye ai gara ma su kashe kansu gara su mutu tunda ba sa sallah sallah farilla imaduddin duk sun san wannan to saboda gara ma a ce ba sa duniya ba ma cewa in za ga cewa an wayi gari wani ya rataye kansa a fanka wani ya rataye kansa a cikin bishiya wani an same shi ya mutu saboda irin wannan bakin ciki damuwa ka rasa inda za ka sa kanka kuma sannan ba wanda ka yadda ya taimaka maka saboda ka irin waɗanda suna cikin abin tausayi abin tausayi ya kamata waɗanda suke mukusanta iyaye ko marika na irin waɗannan su rika saurarensu su rika taimaka musu ba da gangan suke yi ba abin ya fi ƙarfinsu iblis ne da kansa saboda haka yake amfani da dukkanin rundunarsa da dukkanin sojojinsa da dukkanin makamansa da dukkanin dabarunsa na yaƙi da dukkanin makircinsa yake yaƙi da su saboda na Allah ne saboda salihai ne saboda waliyai ne saboda za su cika duniya nan gaba da taimako da adalci da shirya saboda duk wanda ya rabu da su albarka zai yi saboda duk wanda ya rabu da su da izinin Allah aljanna zai shiga saboda haka shi bai ga ta zama ba irin waɗannan su ne abokan gabarsa kuma su ne waɗanda ajandarsa ta gwamnatinsa da su kaɗe dama wato take yin yaƙi su kaɗe ne kawai a gaban gwamnatin iblis annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alwala tana da shaidani sunansa walhan wato duk abin da za a yi amfani da shi da ruwa wanka ne alwala ce don su irin waɗannan idan ya kasance wanka ne ya kama su na janaba ne ko mace ce wankan haila ne to fa sai ta wuni tana yin wannan wankan tana ganin bai yiwu ba saboda ruwan ba shi da tsafta in namiji ne shi ma haka zai ta yi da yake namiji ne kila da mutanen gidan a haɗa ana taimaka masa wajen jawo masa ruwa in famfo ne ko sai famfon mama gidan wato ya kusan karewa in tanki ne irin na ruwa da ake sakawa tankin ya zo ya kare wanka kawai sai amma shi a ganinsa har yanzu wankan nan bai yi ba wannan duka za mu zo mai bayanin su dalla-dalla kun san cewa irin masu irin wannan akwai wanda zai rika jin cewa wani abu ne kawai yake zubowa daga cikinsa ko ƙasa take zubowa daga cikinsa ko yashi ke ta zubowa daga kansa ko tsutsotsi ne suke ta zubowa daga duburarsa ko daga kunnensa kuma ga su shi yana ganin su wasu ma a gida suna ganin su sai ya kasance mutum ya zama a rana ɗaya ga wajen tsutsa ta kai dubu ta fito daga cikin jikinsa za ku yi mamaki haka suke zuwa gare ni tsutsa ko da yaushe zubowa take daga dubura zubowa take daga kunne waɗansu ko ƙwari waɗanda ba su da iyaka su kuma su rika zubowa daga ka musamman idan an ce mace akwai gashi su ta zubowa cikin gashin in ma namiji ne haka su ta zubowa kuma wani abin mamaki shine ba wai kwari irin waɗanda aka sani ko wani kaman kuma ko kaman kudan kuda ko kamar abin nan kudan cizo irin waɗannan irin waɗannan irin kwari da muke gani nan dan adakawa ne ko dan gwamnati irin waɗannan kwarikan ko tururuwa ko kiyashi a'a waɗansu irin ƙwari ne daban masu halitta daban iri-iri za a samu ƙwari wani da halittar sufana wani halittar taya wani halittar jemayi wani halittar kan kaza wani halittar kan akuya kan jaki kan raƙumi kan saniya ƙahon saniya wani kaman cokali kwaro ne fa gashi da idan dinansa amma kaman cokali aka yi wani kaman ashana wani kaman filas ɗin zuba ruwa wani kaman kwalaba ga wani kamar ciyawa amma kwaro ne wani kamar kuɗi wani duk abin da za ka iya tunowa wanda kake iya gani a duniya za ka samu ƙwari mai kama wani har ma abin da baka taɓa gani ba sai ka samu ƙwari masu suffa sun fi ɗari daban-daban daban wanda baka sani ba kuma zubowa suke daga dole idan an je asibiti a wannan mu ba nawa bane kuma idan aka yi maganin tsuntsotsi sam tunda ba tsuntsotsi ne normal adiyai waɗanda aka sani ba sam ba abin da zai mai in za za a yi scanning a yi bincike a ciki fitsari ne bayan gida wane ne za ba sai ga sun komai negative babu komai cikin nan ba ba wani ko a ce a ko wani probiotic a irin waɗannan bacteria waɗanda suke masu cutarwa a ciki ko a tumbi ko a hanji wanda ya kasance mai kauri ko hanji wanda ya kasance shirara ko abin da ya shirara rectum za su samu komai lafiya kalau ko kaikayi na ba gaira ba dalili a gaɓoɓi irin na haihuwa na mace ko na namiji a ce sanyi ne a ce kaza ne duk a banza in an yi maganin irin waɗannan ba zai yi ba tunda ba sanyin ba ne kuma da za a auna ba za a ga sanyin ba fibrous ne wani cyst ne wani wane ne duk candid candid duk wa'annan duk ba ba ba su bane haka abin yake yake faruwa abin mamaki jin dim aka abin da aka sani a ce ciwon kai ka ji ciwon kai ko na gaba ɗayan kai ko na ɓari ɗaya a'a amma wani abu za ka je kai ba za ka iya faɗar menene ba ba za ka iya gaya wa likita ma irin yadda ciwon yake wato ya fahimta ba ko ƙara ce a cikin kan yadda ka san ƙara irin ta ƙararrawa ko irin wani abu dum ko wani abu yana yin magana a cikin fakka haka nan a cikin kunne shi nan dai iri iri abubuwa iri iri ina za a samu maganin irin waɗannan sau daga ba magani na asibiti ba kuma magani wanda za ka sha ko wani sassaƙi ko wani itace ya yi ba tunda abubuwan ba physical ba normal ba ne abubuwa ne dai ga sunan kawai ba a san daga inda suke ba sai Allah subhanahu wata'ala sai wanda ya kasance yana haddasawa waɗansu dalili ɗin akan samu in an samo dalili to wannan yakan zama sammu ne na lalata rayuwa ko waya Allah wani ya bi wani kare ko ya jefi wani kare ko ya yi fitsari a wani guri daga nan ne ko aka bige shi a gurin ko da ya bi wannan karen sai dai kawai shi ma wayar gari ya yi ya ganci kawai a tsakanin mutane bai san yadda aka yi ba ko tun sannan ya faɗi ƙafofinsa suna ciwo ko ƙafofinsa ba iya tafiya daidai tsawon rayuwarsa duk wani bincike da za a yi kuma a gano ko akwai wata tangarɗa ta abin da ya shafi hanyoyin jininsa ne ko irin abin da ya shafi nervous system ne ko irin waɗannan duk babu a duba ga duk babu kowanne komai normal ne amma kuma shi ga cutar yana ji waɗannan abubuwa na mamaki ganin ƙwari asibiti za a yi maka maganin ganin ganin ƙwari duk inda ka yi duk inda ka shiga ka ga tururu a gurin duk inda ka yi wani tsuntsu yana binka kasuwa ka tafi yana bin in ka waiwaya sai ka ganshi in a han dama ne kake so ka waiwaya dama sai ka ganshi in ka waiwaya hagun ka ganshi wani kuma ya rika yin wata ƙara wacce ba ka son wannan ƙarar amma kuma kai kake ji in gona ka tafi yana binka in jirgi ka shiga in ka leko sai ka gano shi in a ofis kake ka leka ta wando sai ga wannan dai tsuntsun yana nan yana kallon ka yana kallowa wajen inda kake in masallaci ka tafi yana binka su daga abubuwa ne na jaraba abubuwa na masifa na bala'i in ban ta haka ta zai kasance a ɗakin Allah a masallaci a rika samun irin wa'annan abubuwa a yi da sai a ce in ka je masallaci kuma a duba babu sai ka bar masallaci wani ma a masallacin za a rika bige shi ya ta da sallah kawai sai a bige shi har a ga masalla a janye shi kawai a ga masallar bashi ko a wajen karatu ko a wajen saukar ƙur'ani ko a islamiyya ko a makaranta ko wace ko a tsangaya ko a kan gargari ko a kiskadi a bige shi wanda irin wannan bai kamata ba duba da cewa ai guri ne wanda ambatan Allah ake to amma me ya faru saboda iblis shi duk wayannan protocol din shi duk ba ruwansa shi tun asali ma ba wai a cikin mala'iku yake kuma ba ordinary ba ne talakan mala'iku a'a shi shugabansu ne ba rigimarsa da annaba adam ce ta sa ya dawo tsinanni amma fawarsa tana nan ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya rayu har ya zuwa tashin alkiyama Allah ya amsa masa saboda wani sirri wanda Allah subhanahu wata'ala shi ne ya sani sau da zaga wani yaushe kadangare yake gani duk inda ya shiga sai ya ga wannan kadangara wani lokacin kadangaru ko su rika faɗo masa ko kana zaune kai ka ji kadangare ya faɗo kana ƙoƙarin za ka gudu ko ka nemo wani abu ko ka kore shi a sai ka ji rubi ya shiga cikin jikinka ka neme shi ka rasa yana jikinka babu shakka akwai damuwa da tashin hankali a irin wannan za ka yi ta ƙoƙari ne ka ga cewa ya fita daga jikinka shi ku ba zai fita ba duk abin da za ka yi ba zai fita ba wannan shi zai fita a asibiti ko shi ne wannan wanda idan an yi wani abu haka kawai zai fice yana jikinka wani duk inda ya yi miciji zai gani me yiwa macijin ya zo ya shiga jikinka ko ko kana bacci ko idan ka biyu duk inda ka yi kadangare za ka gani duk inda ka yi macizan za ka gani duk inda ka yi kila kare ne duk inda ka tafi za ka gan shi kila ma wani mutum ne duk inda ka tafi in ka wawa sai ka gano shi in a masallaci kake sai ka gan shi ko sai ka ganta duk inda ka yi duk garin da ka je sai ka gan shi duk ma'aikatar da ka je sai ka gan shi nuna mutane ba su gan shi ba waɗansu kuma su gan shi waɗannan waɗannan abubuwa suna da tashin hankali waɗanda suka gamu da su ababen tausayi ne saboda haka abinda za mu yi magana kenan abin da ya shafi lafiya ta irin rashin lafiya ta irin wannan siga ba rashin lafiya wacce aka saba ba waɗannan abubuwa ne wanda mutane ba sa tsammanin za su afku mutane haka da kuma likitoci da mutane waɗanda suke taimakawa al'umma wajen fita daga cutoci irin na shekanu da aljanu da mayu da iblis kuma irin wannan duk abin mamaki ne a wajen su irinsu galibi ba a cika zuwa ana faɗar irin waɗannan ba abin da ya sa mutane suke zuwa suke ta faɗa mana saboda za su ji mun faɗa abin kafin ma ya kasance ɗin su zo mutum zai ji kawai abubuwan da ake faɗa kamar dan shi kawai ake wannan shi daga a har zuwa z zai ji komai da komai abin da ya shafe shi ake yin magana a kai abin da bai taba ji kenan ba abin da bai taba tsammani ba abin da bai taba ji daga bakin wani ba abin da bai taba karantawa ba saboda ko da yaushe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na gaya muku akwai sha'anin ibada akwai shi kuma kinzab shi kinzabu shi ma ɗan iblis ne a irin waɗannan abubuwa ‘ya'yansa yake sakawa saboda abubuwa ne wanda sun shafe shi gwamnati ce guda da jami'an gwamnatin da ministocinta da daraktocinta amma irin wannan ‘ya'yansa yake sawa irin su walhan dinnan wanda ya zo hadisun musulun irin su kinzabun nan irin su ne asalin abin shine abdullahi bin amr bin as shine wanda ya zo yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wakili ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a ta'if yace tun da yayi musulunta shedan ya hana shi yin ibada shedan ya shiga rayuwarsa ta faki ɗaya kicin kicin ya hana shi tafiyarwa da komai wanda zai amfane shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka shaydanu sumuhu kinzab wannan ai shaydan ne sunansa kinzab saboda haka abubuwan nan masu asali muna fata muna roƙo mukusantan irin masu irin wannan larura ya zama cewa su saurare su su taimaka musu su riƙa musu in nasiha cewa ta hanyar lumana sannan kuma su taimaka musu wajen samun yadda za su fita daga cikin wannan ƙangi galibi fa matasa ne suke yin wannan mafi yawa matasa ne suke yin wannan akan samu waɗansu kuma sun yi aure ɗin amma wannan halin yakan bi su har sun yi auren akwai wanda za ka yi wannan matar aure ce in za ta yi sallah sai je ta ajiye 'ya'yanta su zauna suna gaya mata yanzu kin yi raka'a kaza yanzu to shi kin to yanzu kin gama sallar azhar amma ita kaɗai ba za ta iya yi ba ba za ta iya gane raka'a nawa ta yi ko raka'a nawa ce ba ta ba alwala ma sai an tsaya ana ganin in tana yi in za ta mimi da ce a wannan kin wanke duk waɗannan insha Allah za mu zo ba da shawarwari masu sauƙi waɗanda za a rage waɗannan damuwa ɗin sauran kuma sai a ba da magani wanda aka saba bayarwa a rabu da irin wannan hali kila sati sati biyu sati uku da fatan Allah ta'ala ya baiwa kowa da kowa lafiya ya kare mu daga sharrin shaitan ya kare mu daga sharrin iblis saboda haka a gane waɗannan abubuwa guda hudu su ne da muna ɗaukar su ne baki ɗaya sai kasance mutane kila ba sa ganewa to yanzu muna ɗauka da ɗai da ɗai kowanne akwai abubuwan da suke a ƙarƙashinsa masu ban mamaki tunda kowa da irin nasa alamun da yakan ji to Allah subhanahu wata'ala ka sa mana ilhamar abin da zai raba mu da waɗannan cutoci waɗanda suke fama da wannan Allah ka sa musu ilhamar abin da za su rabu da shi Allah ka yawaita masana waɗanda za su riƙa raba al'umma da irin wannan innaka ala kulli shay'in qadirun wa bil ijabati jadir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas sifili takwas sifili uku biyu uku uku uku hudu biyar hudu اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهل جهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين